أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنتم لعلكم ترحمون
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا من اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والله حقيقة من أيكو منزو من أيكو منزو في كل أمة أتكون قوة الأمة كما بأسنا كما يجراتو مكا أيكيك في هؤلاء الشوانا yadda muka aiko ka cikin wa'annan to kowace al'umma ma mun aika mata manzo to sai dai bambancin ku ya rasulullahi su wa'ancan manzanni kowa iya ta al'umma sai sai kuma wato mun al'umma ce gaba ɗaya baki ɗayan ta alhamdulillah mun aike ka ne da ka je musu da tauhidi shine ka je ka ga musu su bauta wa Allah eh in ka je ka ce musu ku bauta wa Allah ma'ana wajibi ku kaɗai ta shi eh kamar yadda sai muke da nanatawa kowanne annabi abin da ke fara zuwa da shi tauhidi a bauta wa Allah ka a haɗa bautarsa da wani kun gani kamar yadda anan yadda Allah yake faɗa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun aika ko mun aika manzanni mun kowace al'umma kamar yadda kai ma muka aike ka wajen wa'annan eh to kuma abin da muka aike ka da shi ka je ka gaya musu su bauta wa Allah eh su kaɗai ta Allah kasuwa to haɗa bauta Allah da bautar wani doktor buɗa buɗa ku nisanci kuma gumaka ai al'autar ku nisanci gumaka an ta abu duha ku bauta mata kakku yadda ku bauta mata فمنهم فمنهم من هدى الله ومنهم من أفقد عليه dalala a cikin su akwai wanda Allah wato ya shirya da shi fa'amar da imani wannan mu a cikin su kuma akwai man haqqat alaihi dalala wanda bata yawa gaba alaihi akan su fi ilmin Allah cikin ilmin Allah ta'ala fa lam yu'min bai imani ba فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين da ce ya ku kafiran maka ku yi tafiya da al'ada a cikin kasa idan kun tafiya a kasa ko to ku duba yaya ƙarshen wanda suka sarrafantar da manzannin su ya kasance mana halaki daga halaka eh kamar da yadda muke faɗa hanyoyin su na rahilatu shita'i wa sai za su wuce da garurukan waɗanda aka halakar garurukan mutanen annabi lutu garurukan wato mutanen annabi salihu garurukan wato mutanen sarƙaƙiya duk gashi nan suna gani wasu wurin gidajen sun ma ɓace amma za a ce to nan ne wajen sun san wajen saboda tarihi ya tabbatar wasu wurin ma ga alamar gidajen ba wa ba su wucewa suke baki da ba za a ga alamar ga gidajen ku tun da kuna wucewa kuna gani wa'annan an aiko musu da manzo sun saba wa manzon ga abin da Allah ya sauka musu na wato azaba to kuma ai ya kamata ku dauna da shi a wannan to amma saboda toshewar basira ba ba ta dauka ba su dauka ba
إن تحرص على هديهم فإن الله لا يهدي من يضل in dai ya rasulullah ya muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai kana wato kwaɗayi akan shirye su eh wa qad adallahumullahu alhali hakika Allah wato ya batar da su to la taqdir ala zalika ba ka samu iko bisa wannan ba in dai Allah ya riga ya batar da su kai kuma kana kwaɗayin wato su shirya to ai ba za ka iya dawo da su ba fa inna Allah sanye cewa Allah la ya haji baya shiryar da man yujillu wanda aka batar eh bil bina'i lil fa'il wal maf'ul huwa man yudallu wanda aka batar da shi ko kuma man yudillu wanda Allah ya batar da shi ko kuma man yudallu wanda aka batar da shi eh man yuridu illalahu sai an huwa wanda ubangiji yake nufin batar sa to kai ya rasulullahi ba za ka shirya da shi ba ba zai samu shirya a wajen ka ba Allah shi ne yake ba da shirya وما لهم من ناصرين ba su da wato masu taimako ai ma ne masu kare su yin azabin lahi daga azabar Allah وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من mai yabo tsarin ce ne so muhiddin al'arabi ko annabawi ya faɗa ya ce eh a cikin sharhin musulmi cewa mazhabin ahalin sunna da a mazhabin ahalin sunna cewa a hankali wato sakamako ko hukuma ba zai tabbata ba la ya mutu ko eh, ba zai tabbata a hankali ba wala wajabtawa wala haramci ba zai tabbata a hankali ba wala wani wannan wato nuna nau'o'in kallafe-kallafe
هذه الأشياء كلها na'am ولا تصيب هذه الأشياء كلها wa'annan abubuwa ba za su tabbata ba baki ɗayanta ولا غيرها wala gauru ولا غيرها wala waninta إلا بالشرك sai dai a shari'a ومذهب أهل السنة أيضا mazhabin wasu ahalin sunna daɗa أن الله سبحانه وتعالى cewa Allah subhanahu wa ta'ala لا يجب عليه شيء ba wani abu da yake wajen ba sai ubangiji بل العالم كله bari dai dukkan wato alam baki ɗayansa
ملكه mulkinsa ne والدنيا والآخرة duniya ma da lahira في سلطانه duk suna bisa ikon ubangiji يفعل فيهما ما يشاء ubangiji zai aikata abin da yake so a cikin su فلو أرغب المشركين da ubangiji zai azanta masu biyayya الصالحين أجمعين da kuma mutane na gari azmai da baki ɗaya وأدخلهم النار da shigar da su wuta كان ذلك أولا منه wato wannan ya zama musanyo ne na gare shi وإذا أكرمه ko kuma sakamako ne na gare shi wanda za a karamahu idan kuma ya girmama su ورحمهم ya jir- ya ji kansu ود- وأدخلهم ya الجنة shigar da su aljannarsa هو فضل to منه wannan farara ce na gare shi Eh, dan dan dan sahabbai sun tambayi manzo Allah bayan manzo Allah ya ce kowa zai shiga aljanna da falalarsa sai sahabbai suka ce ko kai ya rasu da ce ko ni sai da falalar ubangiji eh ba nan muna shin yana ga mana wata kisa wani mutum da ya mutu ba ya yi mafarki ya mutu alkiyama ta tashi sai aka zo ana hisabi sai aka zo kansa sai aka zo a kansa sai aka ce to arda za a yi masa wannan mutumin kirgi ne ba sai an duba kayansa ba ba sai an duba kayansa ba zai shiga aljanna sai ce a shi sai an duba tun da ya taso bai fasa sallah ba bai fasa azumi ba bai fasa sadaka ba bai ba abin da bai bada ibada ba kuma ayyuka na alheri da ya tara kuma a ce shi za a shiga da shi aljanna da falala duk wannan aikin da ya yi sai aka ce in ka dai je ka shiga sai ce a shi ba da farara ba sai dai kawai a mafarki ne ya sai dai shiga ne shi dai aikin sa ne tun da ya yi aiki sai aka ce kakkai bincike je ka shiga sai ce a shi dai sai dai a ce da aikin sa sai Allah ya ce da mai aiko mala'ika ya ce to a je a yi masa hisabi shi ne aka zo a yi masa hisabi ba a zo ta kan aikinsa ba aka ce to a duba ubangiji abubuwan da ya masa na i- na imana wato na ni'imomi da ya masa aikinsa me zai biya a ciki duk wannan aikin da yake takama yana da shi da aka fara hisabi sai aka ɗauko ni'imar jiran ido sai aka ga duk aikin da ya yi ba da sakamakon gashi ɗaya na gidan ido da ubangiji ya masa ba gashi ɗaya ba na gidan ido ya ba da shi ba ballanta za a zo magana sauran gashi shida a zo magana idan a zo magana hanci a zo magana hanci da zai ke iza ƙanshi da wari a zo ni'imar hanci da za ka sa nama ka ji daɗi ko ka sa wani abun daɗi ka zauna ka rika santi eh to duk ba a zo wannan ba ba a zo wato hanyar hannunka ba ba a zo magana farjinka ba ba a zo magana ƙafarka ba ku ballantana kuma a zo magana tsakanin ka kai kuma da ubangiji domin dukkan dan adam ne kuskure ne mai kai na laifuka domin ka yawanci ibada ai ba ka tsare kanka ga wani laifin ba ko wurin da so kai kayan laifi to duk ba a zo wannan ba sai ga a ga- gashin gidan ido ba zai biya ba sai ce ya za ya tafi da falala ya ka ce a'a a dai a dai shi zaji sai ce a'a ya yadda ya yi mutu kawai shi ke na dangi ya ta zai sayi da shi ne da yawa ake yi bayan ya farka daga wannan mafarki da sai ya tasu ba ga Allah saboda mutum yana aikin Allah yana da'a to kai ya rika tinkahu cewa wai shi yana wai ibada ko yana wani abu haka dai ake so mutum ya amma ba ya rika ganin ita ce za ta tsayar da shi ba sai fa na ubangiji to wannan fa falala ta ubangiji za ta iya shiga komai duk abin da kaji an ce ubangiji zai yi to kakkai mamaki kuma kakkai insari farar da shi yanzu misali ai hadisi ya zo magana da ke cewa man tala harfan min kitabillahi kutiba lahu fihi ashru hasanat wanda duk ya karanta harafi daya a cikin littafin Allah Allah zai bashi lada goma a kowane harafi manzo Allah yake cewa la aqulu lakum alif lam mim harf zan ce muku alif lamin harafi ɗaya ne a ba harafi ɗaya ba ne suke bal alifin harfu wa lamun harfu wa mimun harfu alif harafi ne lamin harafi ne ni harafi ne to kaga a nan a alif lami ka samu wato ka samu lada talatin wannan fa adna ne adna mutumin da zai karanta qur'ani bai san ma'anar qur'ani ba bai san ma me Allah yake faɗa ba kuma a zaune yake kawai a tsoro ko a cikin ɗaki ya sanar to ya wanda yake karanta qur'ani cikin sallah to fulanin su ba ɗaya ne da wannan kuma wannan lada ko wanda aka faɗa Allah zai iya rufin ya shi har zuwa ɗari bakwai to sannan in kai karatu qur'ani a cikin wato sallah shi kuma kowane harafi ladansa ba daidai yake da harafin da ka zauna na takara ba ka gani eh eh kowane harafi ba to ai a cikin qur'ani akwai suran kafirai akwai su fir'auna ko akwai hamana ko babu duk wayannan kafiran da su da yawa akwai kafirai to yanzu in an kana in kana karanta alqur'ani ka zo kake firauna wata aya ce ne firauna ne eh firauna ne ta huda to firauna din nan ba da ka faɗa fa kun da sunan kafiri ne amma kowane harafi a firauna tun da ya shiga cikin qur'ani a qur'ani ka karanta shi kowane harafi shi Allah ya baka wannan ladan kaga ka faɗi sunan kafiri Allah ya baka ladan to wannan falala ce ta Allah ba kuma zai iya ba ka falalla zai iya ninka maka ko goma ko ɗari ko ɗari bakwai ko kuma duk inda ya zai iya ba ka falalla ce shi yasa kowa iya daina cikin falallar Allah idan aka yi falallar Allah muna cikin da shi kenan kuma zai mana sauki
rawa amala kafirina da ubangiji ya ba wa kafirai ni'ima wa akramahum jannata ya ci musu da su aljanna kana zalika lahu wanda ya tabbata gare shi wa minhum fadlan ya wato daga gare shi ya tabbata daga gare shi wato falalla ce daga gare shi lakinnahu subhanahu wa ta'ala sai dai shi Allah su ba shi ya tabbata da rai ya ɗaukata akhbara ya ba da labarin
sadiqan wato labarin kuma da ya bayar gaskiya ne annahu la yaf'alu hadha cewa ba zai yi haka ba to in ya yi hakan wa zai ce me yasa da zai yi misali a takajeri wani ya isa ya ce me yasa ba wanda ya ce me yasa Eh, amma kuma ba zai yi ba domin shi yace ba zai yi ba eh
na'am bada da kullul mu'minina kibbar zai na gafara ga muminai yadkhulul jannata bi Eh.
rahmatihi ya shigar da su aljanna ta da rahamarsa wa yu'adhibul kafirina kuma ya wato ya azaba ga kafirai yadkhulul nara ya shigar da su annara wuta adalan minhu wannan kuma adalci ne da gare shi don adalci ne ya saka musu abin da suka yi Eh, alhamdulillah ya yi kyau نعم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت to aqsamu billahi sun rantse wato billahi da Allah eh ai jihad aymanu ai ga wata ijtihadi matukan wato ijtihadi kokarin biya a cikin wato rantsuwar su kafirai duke na ake magana kafirai maka suna cewa la ya fasu Allahu man yamut duk wanda ya mutu Allah ma ba zai tashe shi ba Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce balle balle abun haka yake yabasu zai tashe su Allah zai tashe su eh وعدا عليه حقا wa'adan alkawari ne alaihi a kansa ya yi alkawari haƙƙan kuma na gaskiya masdarani mu'akkidani mansubani rijili mal muqaddar ai wa'ada zalika ubangiji ya yi alkawarin zalika wannan wato wannan zai wato wannan wanda ya yi alkawari alkiyama za ta tashi eh wa haqqahu kuma ya kyankyantar da shi haqqan kyankyantarwa za ta tashi za ta tashi za ta tashi alkiyama dai ake ta maimaita mana zan mu ta muhimmancin ta ولكن أكثر الناس لا sai يعلمون dai yawa yawan mutane sun yi mutanen maka la ya alamu mu zalika ba sa sanin zalika wannan لنبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين wato ruwa bayyana muta'alliki ne liyar asum almuqaddara abun qaddarawa wato ubangiji tabaraka wa ta'ala wato zai tashe su eh zai tashe su ma'ana zai tashi ma duk halitta ruwa bayyana dan yayi bayani dan yayi bayani lahu garin su allazi ya salifuna fi allazina ya salifuna dan yayi bayanin abin da suka yi sabani na almuni tare da wuri shi ne a cikin sa don amurjin daga lamarin addini duka ajibi da yi musu azaba su kafirai an gama to wai ta musu zuwa ya taka ko ya zuwa su kuma taka musu da alheri wanda ya alamar lazina kafaru don waɗanda suka kafirci su san annahu su azu kanu kadu sun zama makaryata fi in kadu basi sun cikin tajin alkiyama in an taji to za su san su makaryata ne wanda ma ya gaya musu babu shi ma makaryaci ne إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن fayakun sai ubangiji ya ce to dan nan mu zuwa to kaddara mu ga ikon ubangiji mu ga rinjayensa da ikonsa shine ubangiji ya ce dai kadai dai kaulu na da shi faɗan mu da wato ga- da abu idan a rannahu in muna nufin abin ya samu ai idan a ranna in ja da mu idan muka yi nufin wato samar da abin eh wa kaulu na kaulu na din da yake kaulu na mutu da labarinsa an na kula shi da labarin shi ne ubangiji yake cewa ai idan muka yi nufin samar da abu kawai za mu ce da abu kun kasance kai kun ce ya kasance ba fa wai magana kun din zai faɗa ba eh ubangiji ba wai cewa zai kasance ya kasance ba a ranar da yayi ai ai ubangiji kawai da ya nufi abu sai abun ya samu kawai samuwa kawai zai yi ba magana ma a ce wato ubangiji ce kai kasance ya kasance babu wannan eh kawai wannan an kawo shi don gwargwadon hankalin mu fahimci abubuwa da za mu fahimta kenan kawai idan ubangiji yana ci sai abin ya kasance ko ya kono sai abin ya kasance wa fi qira'atin bil nasu alma ala na qul wal ayatu li takdir bi qudrat wannan aya ta zo ne saboda tabbatar da ikon ubangiji Allah ba su da tashin alkiyama kuma ne har yanzu yan wana magana tashin alkiyama tashin alkiyama dan mu tabbatar fa yana zuwa eh amfani kuma a cewa mai mai mai mai ta mana shi mu gyara aikin mu mu gyara aikin mu mu gyara aikin mu eh والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة kaga wanda suka yi hijira fi sabilin lahi cikin ɗaukaka addinin Allah ai suka yi hijira zai kawo su dini don tsayar da addinin sa yin ba'ad ma zulmu bayan an zalunce su bil aza da cutarwa min ahli makka daga mutanen makka wa hum nabiyyu su su ne annabi wa yanzu ne hijira su ne annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da sahabbansa to wa'annan la nubawu annahum ayna nujilannahum wallahi za mu saukar da su wato fi duniya a duniya za mu saukar da su dare gida hasanatan wata suke kyakkyawa sai da madina su ita ce madina ai madina gari ne kyakkyawa duk wanda yaji ya san madina gari ne kyakkyawa والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ko wallahi ladan lahira wallahi ladan lahira shine aljanna da za a ba su akabar ita ta fi girma lokacin ya alamuna da dai kafirai sun zama sun sani awul muka haddi ko ko kuma masu jinkiri an da hijira daga mara hijira wa suka jinkiri ba su je hijira ba da sun san malin muhajirina abinda za a ba wa muhajirai eh ne da karamata ne daga girmamawa wallahi da wafa kohun da sun dace da sun zuma su hijira su tashi su tafi eh sun mulabi da saboda الذين صبروا وعلى ربهم
kallo يتوكلون su ne wa'anda sabaru suka yi haƙuri ala a zarar su ne kila suna cutar musulkai wani hijirarsu da yin hijira zai zahar dini don wasu bayyana addini ko kuma don taimakon addini kuma suke dogaro ga ubangijinsa ubangijinsu fayar zuɓu ubangijin nasu sai azumta su ta inda wato laya ta shigo da ba sa sani ka gani wato wa'annan su ne wa'anda suka yi hijira su ne kuma wanda suka yi haƙuri eh bin cutar mushrikai wato da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa eh sun yi hakuri cikin cutarwar mushrikai mushrikai sun ba su wahala sun musu azaba karshe aka yi hijira ma ta farko zuwa sham wasu daga cikin sahabbai wasu daga baya kuma aka zo aka kuma wata hijira ta biyu kafin Allah ya wa manzansa izini ya hijira shi ma zuwa Madina eh da mutanen Makka sun ga manzo Allah sun wato yarda da abin da ya zo da shi sun samu kyautatawa ai da ba su hijira ba to amma sun sun tsare su sun wato kuntata musu har ma sai da aka yi wato wata wata wata yarjejeniya tsakanin su wato kafirai ba za a yi mu'amala ma da wato dangin bani hashim ba dangin mazala sallallahu alaihi wasallam to mazala sallallahu alaihi wasallam dan kunci da wahalarwa sai da ta kai Allah ya masa izini shi ya bar garin haka nan sahabbai ma bayan mazala ya bar garin wasu makon manzon Allah ya tafi haka suka rika barin garin eh duk suka rika hijira mutane mutane suka bar gidajen su, suka bar dukiyoyin su dan abin da suke da jin dukiyoyi kamar kayayyakin su waɗanda suke da kayan da kuma wasu kuɗaɗen su raƙumi ba za a ce zai ɗauki wannan kayan ba wasu ma ba su isa su fito da raƙumin su ce za su hijira ba wasu cikin dare za su tsira ne wasu shi kenan su tafi su bar duk abin da suka mallaka ƴaƴansu iyayensu kayansu su hijira su tafi su je su haɗu da mazala don taimakon addinin musulunci eh a tarihi abin da ya tabbatar ba wanda ya hijira a bayyane sai sai na umar Allah ya ƙara masa yadda eh shi ne kaɗai ya hijira a bayyane shi ne lokacin da zai hijira wato ya zo darin ladwa ya samu su abu jahil su umar ya tafi na halar su abdullahi bin gilan gaggan gaggan kafirai ƙwarai bayan manzo Allah ya hijira da yanzu zai tafi sai da ido ka'aba da taguwarsa ya ɗaure ta ya yi ɗawaji da bankwana ya tako da kafarsa ya doshe su suna ganin ya zo sun zubar da cewa ya wasu su ai umaru ne to duk suka firgita ba su san abin da zai zo da shi ba dan na ba sai na umaru abin tsoro ne to zan jarumi ne eh sai da ido ya same su yace to ga ni zan hijira da ranar nan yanzu zan hijira zan bi manzo Allah amma duk mutumin da yake so matan su su gogorci ƴaƴan su su marai da yi labarin dutsen nan aka kasa samun wanda zai bi shi to shi kaɗai ne ya yi wannan ya fito na fito da su sai da a bayan maza Allah ya bashi Allah ya ƙara ya gare shi ya maida maza Allah ya bai hijira da sai na alba barin sa yayi ya zama shi ne wakilinsa duk kaya da ake kawo maza Allah na ajiya na amana maza Allah ya masa bayani ya tsaya ya baiwa da kowa kayansa lokacin da ya gama mayarwa zai tafi madina da ya je madina wato kasa tafiya ya saboda kumburin kafa a yanzu ma halin da ake ciki a wannan zamanin in ka ce ka shiga mota daga zumba zuwa madina sai ka gaji to ya wanda ya taka wannan hanyar da kamar wanda ya taka ta kai ma da kake mota ta yi mota ma kuna maka iya kwanzaita kana tafiya ba za ka ga gidan mai an yi wa kafteriya an abinci ga su alawar su caji zuwa ya ka tsaya ka cike gaba kai ma da kake hakan ka gajiya to ya kuma wanda shi a ƙasa yake shi jama'a mu san darajar sahabban manzo Allah sahabban manzo Allah ba kananan mutane bane
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت muna cikin suratul nahl muna cikin suratul nahl jiya mun bayani cewa abubuwan da muka fara wato gani tun da farkon sura wanda a cikin ne za mu ta ganin abubuwa za mu ta jin bayanai wanda yake duk wata rukuna na zo tun da sura tana da tsayi ba za mu ce za mu haɗa ta da ƙarshen mai bayani don bayanin da ta fi amma duk wata rukuna na zo insha Allah za mu ta sun bayani ba su mu billahi da ayyuka sun rantse wato da Allah da wato shi magana sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya mana cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai kana ko kwadayi ne a bisa shari'a bayan kuma dama Allah ya kusa da su ba ta su sami ko a haka ba kuma Allah ya riga ya muku da su a tasiri Allah shi yake shiryawa kuma tun da ya hukunta da cikin batatu to kai ba za ka yi wala ba ba za ka sami ko a bisa abin da yake so ba wato hudu da ban sunan ɗaya lillahi da Allah ta da ibadu ai ga yake ijtihadi mun yi kokarin su biya a cikin wato rantsuwar la ya asu Allahu man yamut Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba duk wanda ya mutu ya mutu kenan zuwa gurin shi ba zai tashi ba dan haka mai kuke bayani jiya duk wayannan surori ko ina muka ne sai Allah ɗaya da tabbatar mana da tashin alkiyama za mu yi tashin alkiyama sun an zama an zama a gaya mana ne za a kaci a kiyama sai an kawo wani abu da yake nuna tashi a kiyama din nan yana zuwa tabbas ne dan al'umma dan mu'mini su daɗa imani da shi kuma su daɗa gyara ayyuka dan amfani da shi a kiyama shi ne a yi tashi shi ne sun siya mu hisabi za a yi an tashi da ga mai da mai zai je wannan hisabi بل balle haka ne ai ya fasu wallahu Allah zai tashe su baki daya وعدا عليه حقا kawai ne a laila wani wani hakan mai tsarki ai masdarani wato ake da yana su ma ne su ne yi ba al-muqaddar ai ma ana zalika ubangiji ya rikon zalika wannan haka mu ya wa sanar da shi haka ya ce da zai yi dan yantarwa ولكن أكثر الناس لا يعلمون da yawa yawan mutane shi ne mutanen barka da da mu da zalika ba sa san zalika wannan ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين yubayyana musu allukum yujiyar arzum al-muqaddar wato ubangiji zai tashe su dan yayi bayanin abin da zai yi bayani gare su abin da suke sabani tare da lafiya cikin zaman amurjin daga lamarin addini duk da annabi da ya musu azaba wa isa musu goyi da kuma saka wa kulle ba mu je mu je lada wanda ya alamar da nuna kafaru dan uwa su wani su ne kafin su kuma su san annabi cewa su ne kazu kazu jiya sun zama makarata a duniya sai in kari ba shi in kari ta fi alƙiyama da suka rika yi إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون maji da ce kai dai wato abun in dai muka nufi abu eh wato in dai muka nufi abu inda ban kawai na da ke kaɗai ya faɗan mu da abu da a ran na mu muka nufi abu ya samu ai a ran na in ja da mu muka nufi samun da shi to ƙaunna ƙaunna ina mu da zai mu da labarin da shi ne an da kuma da hukun da ce abin ya kasance bai kuma sai ya kasance jiya mun bayani wai ba wai wai da takadiri aka yi ba ma wai da cewa kullum za a yi ba eh an yi takadiri ne don gwagwadon wasu ya hankali mutane zai dauka ai ina ubangiji ya nufi abu kawai abin ruwa yake yi eh kafin ma a ce kun da kun bayar kun din ma kafin a ce kun din abin ya riga ya samu ba kila ai ba kawai kun shi abin sai ya kasance wani kirafin da yin albar ranar kuma والآية تكرير الإجابة الآية تعالى من ثم كمل الرسول الله تبارك وتعالى أن البعض من كان القيامة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة والذين هاجروا ومن في الهجرة الله سوى الله ما لا يقام الدين يجوز إلى أدين الله بس باين أولا لكي في الأمان الشفاء ومن أهل مكان بكتا لمكة وهو من الذين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأصحابه ومن يجي لا معدي ما لا لا مسوكي لا مسوكي في الدنيا الدنيا لا لله حسنة كما هي المدينة تلك وتؤمن المدينة ولعل هذا الذي والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بطلا الله إلى شيء الجنة يا بجنة لو كان يا نقول إذا كافرين جنة مصدر هذا أول موسى هل يقول عن الهجرة فهو الموسى وتسمى سكة يكيش لقول الهجرة الهجرة وجاكسون كماني مهاجرين أبو جيك مهاجرين من الكلام من الهجرة معها دواب وقوهم لكن داتي بكي ما لكن تكون هجرة الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون كل من يقول ألا أنهم يجيبون كم مشركين والهجرة الهجرة لإظهار الدين لو بين الدين وعلى الدين يتوكل يقول كيف يقولون وقومي يتفرقوا أبكي أبكي أبكي أبكي لا تسجوا شيء لما تعرفون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Kudu mu aika ba kafin kai ka zo mu aika wani manzo sai dai mazaje ainihi da muke wahayi zuwa garin su la mala'ika kan ba mala'iku ba ba mu aiko mala'iku ba kamar yadda suke cewa aiko mala'iku ai ba za a aika mala'iku ba shi aikin mala'ika in ya tashi zuwa shi da alama yake zuwa eh kuma ai ba mala- ba kun mala'iku za a aiko su ba kun mutane za a aiko su eh mun yi bayani kwanakin baya kuma an tashi aiko mazo ga yadda ake aiko shi eh kamar yadda muka karanta a kwanakin baya ana aiko a mazo a jinsin mutanen kuma ana aiko shi wato zama waye kuma dalibi an ai- an fito wato a mazo ya zama dan birni ne ya zama yana da wato wayewa da zama da zai zai fuskanci mutane da abin da wato aka turo shi to shi ne wani yake cewa ba ma aiko mazo ba su ce mace wato mutane muke aikowa wanda muke mutu wahayi ba mala'iku muke turowa ba saka ruwa ahalar duje to rambayi ma abuta ilimi a a tsora ma a malamin taura da taura wajen jini da injila in kun tula ta lamuna in dai kun zama kun ba kwa zan guda nufa wannan ba in lahu in dai cewa su ya da nuna ba su sun san shi wa an tun ko kuma ina su je iya ruwa da gabda za su a karam wato kun bi kusa da gabda ta su wani jini da nuna da su kanka ta mummune na Muhammadu da ran Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam بالبينات zubar والزبر wato bayyana su wani zuburi to mun aiko ko wato muna aiko manzanni su tambayi wato su tambayi ma'abuta ilimi eh su ba ku labari su da ku ba ku sani ba ai akwai malamai da suka suka suka suke suke a addinin malaman asaura da malaman mujira su su ku tambaye su ku kuma tambaye su za su yi muku wato za su yi muku wato za su yi muku bayani wani yake bayyana su wani zuburi shi bai ya ce nan jami ne da masulmi wuce aliki ne da mahabi ai wa an sallahu mun aiko su bilbai ya ce ai dole ne da mun jobi a ba mu haka bambayin ya wasu mun da alkutu ne da tafai wato wato mun aiko su da wato hujjoji mun aiko su kuma da tafai wato bilbai ya ce gogo wa an sallahu وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون kenan mun aiko ko wato mun aiko manzannin da hujjoji da kuma wato littattafan da suka zo da shi wanda aka ba su zo da shi kuma wato mun saukar da zikirar mun saukar da qur'ani zuwa gare ka dan kai bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare shi da cikin sa wato abin da aka saukar a cikin shi alqur'ani mun halal daga halal wal haramu da haram eh mun saukar da alqur'ani kuma mun yi bayanin halal da haram a ciki to shi ne muke turon da zai sanar da mutane abubuwan hukuncin-hukuncin da wato muke musu a cikin sa wala Allah ko biyo su baka nuna shayewa ta tsari ya rika cikin wannan bayanin nuna sai su shi na أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشكرون afa amina lalzina maka wuce ya cikin wanda wa'anda wato afa amina lalzina maka wuce shi wa'anda suke makirce-makirce na asali ati wato munanan abubuwa bin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam bi dalil da rasa ina wato shawarar nan wato shin sun amince wato sun aminta eh sun aminta su wa'annan wanda suke makirci sun aminta wa'anda ba suke makirci na su yi makirci ne a gidarar lalwa eh suka yi shawara cewa wato za su yi wa nan sallallahu alaihi wasallam yi da tsini ko su daure shi au kasu ne ko su kaje shi au israji ko kuma su fitar da shi kama su kira kamar yadda aka faɗa sunan fi sunan fil amfara sai sunan amfara to su wa'anda suke wannan tarihin suke wannan shirin sun sun amince ne Allah suka lawo ne wal arda eh sun amince cewa Allah ba zai wato cikin kasa da su ba ka zo ka kamar karuna eh auya ce mu ko kuma wato al'azabu azaba wato ku zo mu ne yadda za su kuma sai inda ba sa kai ai mun da hadin daga jiha za ta hakan gubani ba ta tsantsuwa a cikin rufin su wa kakkuru ku alhali manya manyan da duk an halakar da su da bangaren a bazar wannan ya kuro ba su kuma kasance ba yadda wato kaddimin da zalika suna kaddara zalika wannan أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ko wani ne wato ya kama su ce ta karu da sun biya wasu jura wasu aiki a tsarin sun da je su biya su liki ya yi zama da kusurci ba ma mu da mu biye su wani zama masu tsere wa al'azama azama ba da in Allah ya zai yi mu kama su to bai su tsere masa ba أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ko wani ne wato ya rike su ala ta hau da aiki talakkusun wato ta waya shi ke nan ya rika kawai su sai an fasa abu bayan abu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hatta yi mulkar jami'a ko kuma hatta ya halukar jami'a ko duk su halaka ko kuma halakar su dukkan su baki da hannu nuna tayi aure da hukumi ina raba ku sanje ubangijin su lara kuma wallahi ne kai su tsaye da yin ko ne yin kai dan su lara adini wato yayin da ke kallo ko musu da azaba bayan saurara musu أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم shin ba shi داخرون
gani bane zuwa ga abin da Allah ya halitta eh abin da Allah ya wato ya halitta da hu da wato abin da Allah ya halitta da hu wanda yake rike da hu dukan da yake da inuwa kashe jarin kamar itatuwa wanda wanda wato wanda bane da dutse duk ba su duba ne zuwa abin da Allah ya halitta ba na wato itatuwa da zuwa duk ga su nan wato suna da inuwa ta tafayyau wato zilalu wanda inuwoyin su suke karkata ya an da ga damar shama'in da hagu jam'u shimali bi shimali jam'u ne wani shimali ai ai an jani ne ma a ga jani buhu a awwal nahar farkon yini wa akhiru min al-jazza suna karkatar nan wato wato dama da hagu sujjada suna masu sujjada lillahi ga Allah ai mun ai sabi ne suna masu tsantsar da kai lima yura min abin da ake wato yi daga yanzu ko ko ai wannan ilorin daji mun ai daji ne suna tsarkakarku mutsilo wato an zo da zuwan da zuwan kalai wato kenan wato na masu hankali ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة wato yamma duk samawa ta abin da yake cikin sammai da ƙarfe ba kiya duk suna yin sajada wato ga Allah ta baraka wa ta'ala duk suna sajada ga Allah wato mun da bakin wato abin da yake sammai da ƙarfe mun da bakin daga wato dukkan wata wato halitta ai masa mutum halitta ta tunu suke bincike alaiha a kanka ai ya faɗa ulu yana kankanta kai gare shi da malura da abin da ake nuna nuna da gare shi wanda lawan bincike ya yi ma na yakin zufin sarrafi wato ya yawaita wato zuwa da abin da zuwa da ma wato ya yi jaye a cikin maganganun da ake yi wato matsin kuma tana zuwa ne da abin da baya wato da hankali to an zo da ita ne filka turafi saboda yawan wato ma baya a cikin da shi shi ake amfani da ma amma wato har kuma masu hankalin sai da suke
والملائكة وهم لا يستكبرون والmala'iku ta kalli ma mala'iku fasahun da zikir Allah yake fasin da an fito tafsirin kan wato fizi da awon ko la ya sannu da ba ta girman ka hanyar ba su yi gabar bautar Allah يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ramu da ya kuma da su suna tsoron wabban ubangijin su yin bautin wato da barbin ne ai halin ai halin ai halin hali ne ai halin hali ne mulhu da kuhu ai aliyo wani yana wata fushi alaihi akan su tsara da jin da zuwa ويسألون سنة عيسى كما يؤمنون وأن عيسى أمته به لدينه وقال الله لا تتخذوا إلهين إن مثلين الله بيك لا تتخذوا إلهين كوكو إلى هم موتا رب نبيو إثنين مداني تاكيد إثنين تاكيد إنما هو إله واحد Allah umarci ne wani ne makaɗaici a tarihi ya zo da shi ne isbatin ilahi saboda tabbatar da Allah ta ga wa hadani yake wa hadani yake da kaɗe kaza فإياي فارهبون ko ya ya fara ba ku tsoro na ai ha ko ku tsoro na dole ga yi ba wani ba ba wani na ma mutum yi iltifati akwai iltifati an yi ga mutum ga kuma ma wato wato akwai iltifati a ciki wato ku nan ko mun da cikin wato Allah ya kuma damar da magana tauhidi eh tauhidi da aka kai ta Allah eh la ta tauhidi la hayu ne fakul ki a abubuwa ta guda biyu ubangiji shi kadai ne za ta shi za ta shi kadai ne ba wani wanda ya kama da shi saboda haka ba wani wanda yake irin aikinsa balle ya zama akwai wasu abun bauta ba shi ba Eh, kamar yadda muke bayani jiya wato wanda yake halitta zai zama kamar wanda baya halitta har ba su zama ɗaya ba to me ku halitta shi ne wanda yau zama a bauta masa Eh, shi wanda wanda ake haɗa shi da wani ne ai ba ma baya halitta ba Eh, bai isa ma ya ma kansa wani abu mallaka kuma ya wani domin gunki ne sassaƙa shi aka yi وله ما في السماوات والأرض duk abin da yake cikin tambayar da ƙarfe lahu na ta na ubangiji ne mallaka sa ne halitta sa ne kuma bayan da ne وله الدين واصبا wato addini shi ne a tsa'adu biyayya ta tabbata gare shi wasu ma ai yayi masu sir azumi na biyu wala hannun biyu ma'anar zarbi أفغير الله تتقون domin Allah kuke tsoro wa ilahul haqq alhali shi ne ko ubangiji wanda yake tabbatacce wala ilaha ghairuhu ba kuma wani abun bautawa wato wani da wani suna wani suna wani da inkari na inkari ne au tawhid ko wani na urtawa ne وما بكم من نعمة فمن الله abin da yake da ne ku yi masu na ni'ima su daga Allah yake la ya ci da gani wani ba zai iya zuwa da wannan ni'ima ba wa ma ma din nan shafiya da shafiya ci an wasu da gogo wasu ya ce ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون wannan idan wa wasu cuta ta shafe ku ai wasu cuta ta same ku kamar ba su talauci da duniya to gare shi ba muke ba kuke dan wato murna ku ai garba ona aswatu ku aswatu ku gare shi kuke dan ku kamar yau ku ci ku dafi da neman ceto wanda ake yi yin addu'a la ta wala ta kuna gai wala ta kuna ba sa yin kira da gairi da wani sa ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم ربهم يشركون ko da zai dai yayi wannan cutar da ba ku sai ga wato gaba da cikin ku suna tara wato suna tara bauta wato suna tara bauta wani abu wato da ubangijin su bayan an yaye muku wato bayan ya yaye muku wannan musiba to maimakon kuma ku koma da'a ku gode wa wannan musibar da biyayya to sai kuma ku koma sai wasu jama'a da cikin zuci da wasu da koma su rika tare suna suna tara shi da wani suna tara wani abun bauta da ke a cikin a cikin bauta liyakfuru bima atainahum yakuru su karɓar da abin da muka ba su nuna ni'ima shi haka ne su samu sai da shi nuna ni'imar daga ni'ima fatamattu fa sawfa wanda ta'lamun wata ku ji daɗi ijtima'in na ku ala ibadatul asnam bisa bautar gumaka amru tajibu umarni ne na tajibu fa sai mu ta'ala muna fa sawfa ta'lamun za ku san aiki mata zalika karshen zalika wannan ويسألون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ba zai tsaron ai su wannan mushrikai suna sanya nasibar rabo wato suna sanya rabo da la ya namuna ga waɗanda ba ta sanin Allah ha cewa ita dai wato la ta gudu ba ta cutarwa ba za ta fau ba ta amfani shi ne gumaka to shi nan suna sa wannan gumakan wato suna sa musu rabo zumma da zaka namu daga kuma abin da dole muka arzuta su shi min alhaji daga noma wani al'amu da dabbobin nuna duk aure da hudun su ce haza lillahi wannan na Allah ne wa haza da tura kai da wannan kuma na ba an ababan tara an mawa su da Allah ne تالله لتسألن عما كنتم sauran تفترون wallahi na rantsa da Allah wallahi za a tambaye ku za a taubi ne wato irin tambaya ta wani safi ku kuma to Allah ya baki za a tambaye ku amma kun san kana mun da abin da kun kasance kuna aikata wato tattaruna amma kun san tattaruna da abin da kun kasance kuna kage Allah lahi ga Allah min Allah shi da gaskiya na cewa shi ubangiji amma na kuma shi na umarci ku zalika da wannan ويجعلون لله البنات subhana wa yasallun سبحانه lahi bala suna son ya'ya mata da lahi ga Allah shi kori ne da faɗin cewa albala'i kuma mala'iku muratu lahi ya'ya ne mata na Allah subhanahu sarki ya tabbata da shi ai tarbiyyar da sarki ya tabbata da shi amma za a mu da bawa abin da suke riyawa ولهم ما wani يشتهون wajen ke ɓanta da abin da suke sha'awa shi abin da suke sha'awa na ya tabbata gare su ba a faɗin su shi ne albanu da ƴaƴa maza wajen mutu ma hanyar rashin aure su biyar al almana ma'ana da yin annuna na wani bala wato suna son ƴaƴa mata ga Allah allati ya kawo na hawa da suke kinta ko ko mun da zuwa shi kuma abin tsarkakewa ne an da ga mura ta wani annuna na mun abla kuma suna son yawa kansu ƴaƴa maza allazina yaftaruna wa suke zaɓinta فيحتفون تبكي من تجد أخلاق وجهه وكذا فقولهم كما فقه الذي لا فاستبكوا أن ربك البنات وهم البنون
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إذا أتى وأيام وأتى الذكر بالأنثى الوكي تولد لله يفعل هو الذي ذل وجهه يبدأ في تزمه متودع أي متجملا wato mai jirkita wato kadan yin kusan irin jirgitar nan ta mai bakin ciki وهو كريم أي شيء ممكن من الإشكال ضمن لبين فيه فكيف تنصب البنات وكنا كنا هذا يقول لا وتسلل الآية ما كان إليه جوا بريد تعالى ومجد يا أهل الزمان هذا يتواري من القوم من سوء ما بشر به wanda ba da shi wanda aka yi wa abinci din nan an masa haihuwa an masa haihuwa mace aka haifar masa sai da yana koya yana da kawai da mutane yana koya wa mutane ai kawai ne mutanensa mun so idan saboda murin ma mu shi da shi abinda wasu aka masa abinci da shi kawai da tsoro ne da ta'ayi da daga aibata muka rasu da yana mai kai ta wani ma ya fi alji shi abin da zai wasu aikata da wannan abin da aka haifa maka an dubu أيمسكه على هون لم يدسه في التراب yana kai kawo yana sanar da jini a zai yi ya rike shi ma'ana ya kuma kuma ya fashi bila katilin ba da shi ta ba ballan duk da ɗan ɗace mace aka haifa masa to ya bata ba ya kashe ta ba an yi zurfi ko kuma ya zurfi na shi kira da cikin wasu ta baya a yanzu an yi ido shi ne wato ya binne shi da ransa ya binne wato ya nuna da ransa eh shi ne abin da suke sun zamanin jahiliya ala ألا ساء ما يحكمون ala da kai sa'a ma ya hukumuna abinda suke hukunta wannan ya hukunta hukumar hukuncin tsara wannan har su rasa ruwa da kare kumin banaki yayin da suka zama da ya'ya mata da mahaifin su Allah shi yi mai yin jihadin hali wanda suke yi wasu a wannan matsayin inda a wajen su to wannan fa shine abin da wato ake yi tun zamanin jahiliya tun zamanin jahiliya idan aka haifar da mutum mace to abin zai zama kamar wato abu ne na aibatawa to kunya ma yake yi a bada labari a ce an haifar masa ya mace musulunci ya zo da Allah ya aiko wa zama sallallahu alaihi wasallam aka dauka aka fatawa mata yancin su aka aka aka aka yi narko a kan wato binne su musulunci ya hana a binne mata musulunci ya ba mata wato girma ya ba su karama eh, ya girma ba su eh, sun wata ɗaukaka ba wasu musulunci bai ba su ba Eh, amma wai yanzu a zuwa cewa musulunci wai ya wai ya tura mata wannan ba shine abin da ake wa mata shine halin da mata suke ciki tun kan musulunci yanzu wannan abin da suke ciki da zuwan musulunci musulunci ya hana musulunci ya hana ya ya ya ya ke kyautata rayuwar ya ba su daraja ya ba su sutura eh to amma za a cewa musulunci ya tura mata haƙƙi ina jin ba sa karanta irin wa'annan labarin duka eh ko kuma suna karantawa amma saboda ba sa nufin musulunci da alheri wato ba sa son musulunci wato zama da fuska kyakkyawa sun yi aibata ne da musulunci ya wato ya kuntata wa mata musulunci ya hana mata yanci to musulunci ma shi ne ramin mata shi ne raya su shi ne ɗaukaka su shi ne ba su daraja
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء wato misali mummuna ai kuma a cikin wato mummuna ta tabbata da lalazina layu da wanda ba ta imani da afirin da lahira ai shi ne kafirai bima na wato wato wato bima na alfadiyati wato su ba wasu suke mummuna wa hiya wato ita ce wato wato binne wasu albanat ya'ya mata da ranzu ba a intiya biyu tare da wato bukatun su idan yin zuwa ga yin su bin nikahi saboda aure ولله المثل الأعلى المثل أي أسباب الأولى أسباب الأولى جاءت تبدل الله تعالى وهو إذن أنه في عبد المجيد لا إله إلا هو ما هو ذات الجنة تيجي وهو العزيز الحكيم ومجيد يكون يمم ويا أسفين تفهم ويا أسفين أي جنة ولو يواخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة فأسفين العوض إنه العزيز الحكيم رافضا بالنشر هو العزيز الحكيم الذي بسماء القدرة أيوة في مكتئتي لكمالة قدرة الذي يفعل كل ما يفعل wato shi ne yake aikata dukkan abin da yake aikatawa من قبل da wato da mahukuntawar hikima da isa mutuka yana da cikin بحكمته
hikimarsa خلق الذكور والإناث shi ne ubangiji ya halitti maza ya halitti mata على العاجل wato ya ya wajen kusa mai hankali ثم لأمر الله ya تعالى miƙa wuya da umarnin ana ƙara هذا المسلم kuma ya jawo zuwa ga hukuncinsa
كل الظهور domin dukkan wata bayyana إنما هو منه تعالى ne da ma kaɗai da gozon Allah ta ala yake بإرادته
kuma da nufinsa ne الله تعالى إذا أراد شيئا idan ubangiji Allah ta ala yana nufin sa'in abu فليس من عبد الذي يريد أخلاقه to bai wato bai kamata da bawa ya fita bayan abin da ubangiji yake nufi ba
لا يكون أبدا domin abin da yake yake sabanin ba zai kasance ba har abada وينبغي للإنسان ya kamata da mutum إذا أخبره ya ƙara أخبره من ya- الأمانة ya ƙara yin farin ciki da haihuwar ƴaƴa mata da an haifar maka mata to kai farin ciki su خلقة لعاد الجاهلية خلقة لعاد الجاهلية wato don sabawa da wasu ra'ayin jahiliya والحديث ya zo a cikin hadisi خلقة المرأة yana da cikin albarkar mace شيخها للبنات وها wato yin wato yin farkon da wato kai sammakon haihuwar tsara auren ƴaƴa mata
وولدها بنتا su ne wato farkon ɗanta ya zama wato jinsa farko abin da aka haifa ya zama ya mace ne ما قوله ba ka تعالى fi fadin Allah ta'ala ba وهب لمن يشاء إناثا ubangiji na sai ya fara da mata ya ce haɓu liman ya sha ukulasa yana ba wanda ya so ɗaya mata ba ya fi ɗan sha uku ya ba wanda kuma ya so maza ya ba su maza wanda yake son ba su maza ya ba su maza بلا بنت ناس yayin da ubangiji na ya fara ya fara da mata ولا جيت ya gwada cikin hadisi ونبتلي من هذه الملائكة بشيشا وما نبتلي من هذه wanda aka jarrabe shi da wannan mata ishe inda wani abu فأحسن إليهن to shi ke nan kyau su kare yanzu فله شكرا من الناس to za su zama wata sutura daga wutar jahannama ومتى نزل بعد الأولى وارد kafin malamai sun yi bayani sun yi bazara كان إليه الله cewa tausayi zuwa ga matar للتزويد بالأقصى wato al'aurar da su da kimanci قال بعض الفقهاء kafin musulmai suka ce لا يزوج بنته مختلفيا wato wani wato wani mutum ya ce ji ba zai ba ɗan mutum da ya ba zai aure da ɗan mutum mutum da ni ba اختلاف الانتقال بين السنين والبدئين اختلاف domin الانتقال saɓani domin saɓani tsakanin wanda mutum da yake da shi da su ne اختلاف الدين kamar saɓanin addini ne لأن الفقهاء wato shi a yin shagawa wanda ba zai rasu ne bai ce ba ya kamata yan dalila su kiyaye wannan ba sai dai an bayani ba ba su sha ne tsoron Allah ba su shi ne karkuwa wato aure wato an kuma wato wato karkuwa ga wato a karkuwa ga abubuwan wanda ba a dace da shi ba wanda ba mu sani da kuma ya samu huta da shi ai ya yi kyau a wani da kawo ba ɗayan da ya yi kyau a yanzu wato mata hatta ma a rayuwa yanzu ma ba a yi karatu ba hatta ma ba a kuma an ja kowani nasi kowa yanzu wanda yake da yaya mata da yaya maza to yadda mata suke maka biyayya mazan ba sa yi wannan shi ne abin da yake ba da'ima mun sha bayani a nan wajen cewa yanzu kusan ka tashi da asuba ya mata za ka ta gani suna yawan jibar ruwa amma ya samarin karfai suna can suna kwanci ko sallar asuba ba abin da yake faruwa ke duk waɗannan gida mata ne suke su kama da sai dai kawai su samu abinci an gama illa kalila ba dai a rasa amma eh, mata Allah ya musu albarka kuma mata suna tausayin iyaye suna tausayin iyaye domin ya ga wato ƴaƴa mata wato sun bijire maka sai dai wato ana samun kalilan amma suna tausaya wa iyaye yadda mata suke tausaya wa iyaye maza ba sa tausaya ha wani ne ni a wani ina yin je ba wannan wannan bayan da zai wasu saukar karatu nake nake bayani na je sauka ta karatu na je makarantu da yawa a shekarar bayan nan kamar jimin ne ko wato akwai makarantar da zai an sauka Qur'ani yara saba'in ne ko da nawa ne suka sauka amma sittin da biyu mata ne goma sha ne maza sittin da biyu ba mata maza su ɗan goma sha ne na je ko makaranta ta fi kusan kusan goma sha a wannan shekara ina yin makaranta ɗaya ce na samu wacce mazan sun yi daidai da matan a wajen saukar hatta karatu da mata sun gobe amma mun kamar mana sun sa wasa a ran irban sai wa hira sai jayayya sai abubuwa ya kamata mu samari su su farka kan wannan zamani na buce irin wannan shirman an wuce irin wannan shirman eh zamani ne na kokari eh zamani ne na ilimi gobe ilimin ka gobe na wato ci gaban ka da martaba ka da komanka eh ba zamani ne na na sakaci ba zamani ne na kwamfuta da kwamfuta sun ta shigo duk ta mamaye zamani don na tunani da kuma na wasa kwakwalwa bayan kana ta kana bacci shi kuma yawan bacci mutum da basira ne duk da yawan bacci ya zama da basira in ma kana da yawan kana da basira kana yawan bacci to zan so da basira Eh, ai illa ne ba ma da yawan bacci da yawan ci kullum ham ham ham ta ci ta ci to duk wannan wannan duk da basira ne yanzu sai da wuya ka je wajen ke ka ci ka ci ka dan ko kuma duk abin da ka samu an kawo a zuwa ka ci a dan dawo na wani a kawo shi shi ma su kuma dora ma to duk sai da basira eh
ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى zaka ne da ubangiji a sorbo yana wato sun ke kawo su zuwa da annabi musamman abun ambato وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون wannan adalin da yanzu ba za su yi kisa da kuma su bukatar ko da sa ya kuma za su gabace shi ba su ne a kan da ba za su gabata ko da sa ya ba wato yau kuma karatun Allah ta mace a gaban da mutum insha Allah sai kun sallah ta da ga adalci shi sai kun sallah zai ma Allah ya ba su lafiya ma lafiya Allah ya lantu sannan Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya da Allah ya cike da kuma Allah ya masa albarka da tsaron ma Allah ya shirye su Allah ya shi mutum sallah ta baraka ta Allah ya kare mu amin Allah ya ba mu dukkan bukatun mu amin da nufin mu da shari'a Allah ya bar da shi kan Amin.
su wanda ya zama halin Allah ya ja masa bukatun Amin.
masu wani suka zama wasu ya kuma ma'adda Allah ya ja masa bukatun Amin.
ta salatul fatih fatiha da salat al-fatih
أنت القرآن ولا شيء يا أمة الشيطان amin
آمين.
fatiha